الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا سافير رانا الصبر ashirin ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu na al-fiqhu al-maliki daga littafin mukhtasarul akhbari wanda shine ad-darsu salif darasi na uku wanda hawa yau malam bai gushe ba yana nan cikin muƙaddima da ya buɗe ta da kan bayani akan abubuwan da suke wajibai ga mukallafai waɗanda suke an wajabta musu ibada wanda mai bayani wane ne almukallaf wanda satin da ya wuce a darasi na biyu an yi bayani akan tuba da kuma abin da ya shafi tsare tsare halishe daga alfasha da munkar da mummunan magana da aimanu talak da makamantansu yau yana jin za a tashi waya jiba alaihi hibzu basarihi kamar nan za mu tashi ko? tumala yake cewa abu zai عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى ويجب عليه ينا وجب أكم مكلفي حفظ بصره يسأل غننسا إذا ننسى كينا عن النظر إلى الحرام لقبر كل ليك حرام duk abin da a haramun ne gare shi kalla to wajibi ne ya tsare ganinsa baya halatta ya kalli wannan abu a kamar kallon mace wadda take ajinabiya gare shi ko kallon al'aura eh na'am kana magana ne na'am Na'am. Kamar kallon al'aura ta wani da sauran abubuwa dai da musulunci ya haramta. To duka haramun ne gare shi kiyaye ganinsa daga wannan. daga wannan. Na'am. saboda haka suna cewa shi kallon wadda take al'ajinabiya ko al'amrat al'amrat shi ne wanda baya da gemu wanda a shagir haka Allah ya masa kyawun halitta to wannan duka kallonsu ta fuskar sha'awa to haramun ne ba daidai ba ne musulunci ya musulunci ya haramta ba a yadda ba mutum ya yi amma kallo irin na na girshi haka ka haɗu da mace wanda ba ka kalle ta da niyyar sha'awa ba kuma ba ka kalla ka sake kalla ka sake kalla ba wannan ba babu laifi a kansa shari'a ta yi rangwame a kansa to sai mala ya ce wala ya hillu lahu ba shi halatta ga musulmi mukallafi an yanzura ila musulmin ya ce zai kalli wanda yake musulmi bi nazaratin tu'zihi da kallon da zai cutar da musulmi duk kallon da kasan dan uwanka musulmi baya so to karka yi masa wannan kallon inda zai bakanta masa rai kaga ka harari musulmi wannan ba daidai ba ne ko ka yi ta tsora ma musulmi ido eh ka kalla ka kauce ka sake kalla wannan don haramun da ya tadda kai ne shi ɗaya yake ganin kana kallo duk wannan ba ya da kyau a musulunci sai ce illa an ya kuna fasikan sai dai in ya zamo fasiki shi kan fasiki abinda ma ake nema ka yi duk abinda ka san zai bakanta mai rai saboda fasikancinsa to ana son ka nuna mai shi an gane yawwa saboda haka ya halatta shi kai mai kallo mara kyau eh kuma fasikancin nan kashi biyu ne sawa'un fasikun ne biljari ha fasiki ne saboda yana aikata wasu abubuwa da gaban jikinsa kila yana karya ko yana cin amana ko yana sata ko yana yaudara ko yana zina ko yana shan giya to shi irin wannan za ka iya mai kallo mai cutarwa da ba taron gani saboda ba musulmin kwarai ba ne ko kuma fasikun bile itikadi fasiki ne amma a aƙida ɗan bid'a ne misali an gane wanda baya kan sunna ta ma'aiki sallallahu sallama to in ka haɗu da shi shi ma za ka yi masa ne za ka yi mai kallo mai cutarwa ba za ka abin nan ba an gane musamman irin waɗanda su suna bid'a su ne kuma suna sani a ilmance eh balma suna kira zuwa ga a zo a yi bid'a din na fatar an gane to su wannan za ka yi musu kallo mai mi mai cutarwa wannan ma ya fi tsanani bisa ma ga wancan na farko don gara fasiki bil jariha da fasiki bil itiqad gara mai shan giya da barawo da dan bid'a mai cin gyaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai ganin annabi bai kai ba sai shehinsa ya zo masa da wani abu to shi irin wannan kenan wannan ana maganan ma in bid'a tashi ma bata kai ta fitar da shi musulunci ba to ina ga wanda shi bid'a sama ta fitar da shi addini eh kaga shi min min babi aula ko ba haka ba eh irin masu aqida komai Allah din nan ko wanda zai ce maka shi ya yarda da shehin sa ya hadu da manzon Allah ya karbo wani abu na addini eh aga wannan duk kafirci ne to amma a haka za ka ga wasu lalatattu da sunan sunna sai ga suna hotunoni da su a da dan bidiya ana runguma juna ana waƙi haƙora an ga masoyi a gani da sunan sunna yan bid'an da kowa ya shansu da zagin sunna da zagin malaman sunna da yada aƙidu na shirka da kafirci amma ka zo ka yi hoto da su ko ka kai musu ziyara ko su su kawo ma ziyara kai wasu ma mun ji labari ta ƙarƙashin ƙasa ma suna taimaka musu suna ba su kuɗaɗe su ne musu hanyoyi suna samun kuɗi su zo su kafa kyamara kuma su zagi shehu su zagi malaman sunna eh su zagi shehu sai abu da taimiyya a ce mai ɗan liwaɗi a ce mai kaza a ce masa kaza ka gani to malaman sunan da na da na yanzu da na da na yanzu duk zagi suke ba su bari ba eh to wannan ko dai jahilci ga su masu da wasu sunna ne ba su karanta irin wa'annan maganganu ba su san maganganun malamai ba ko kuma kawai nema abin duniya kawai 'yan siyasa ne siyasa suke yi da sunan sunna suna biyan bukatunsu mafi yawa abin da yake faruwa kenan to da ba a hoto da dan bid'a haramun ne eh haramun ne bale ka rungume shi yadda wasu suke yi Allah ya shirya su ka duba fa malaman fiqhu ma suka ce kaga asali idan mutum ya nemi mata aka bashi ta yi rukuni shi ma ya rukuni kamar a ce kila ya kai kayan na gani ina so ko? to kaga a musulunci haramun ne wani ya zo daga baya ya ce zai nemi wannan yare haramun ne ko kuma ka sai kana cinikin kaya akwai alamun kuma cinikin zai kare amma bai yi da karewa ba an kai gabar da sai damin kaza yana ce a kara naira ɗari ce a ba cire min ɗari to haramun ne wani ya zo a irin wani ya ce kai in bai sayi ni na ƙara ɗari to wannan ban da ɗan bida ba ko fasiki shi fasiki in dai ba a ɗaura aure ba an gane ba rukuni an kai ba ko ranar ɗaura aure ya halatta ka kutsa ka ɓata maganar ka an shi matar ka yi gaba ya halatta aga wata yariya sa aka ce ba ya dan bid'a ne ka neman ta ya kai kaya ya kai abubuwa da yawa ya kai sadaki amma ba a yi siga ba ya halatta nan ka je koda da kuɗi ne ka nuna musu kuɗi sai ka ije shi yana na a fi ƙyofa a to me amfanin bata eh to ita in ta je ta yi zina fa waye ke da laifi eh to ka gani to saboda haka kaga bai da wannan karama din baya da to shi yasa malam fiqh suka ce ya halatta shi bai cikin wanda an ka ce kada ɗayan ku yi neman aure akan ɗan uwansa fasiki bai ciki sawa'un fasiki ne bil jariha ko fasiki ne bil itiqat to haka shi ma bangaren ciniki kaga yana kokarin ya sai abu amma an ga ce ma ai fasiki ne barawo ne ko mashayi giya ne ko mazinaci ne wa dan bid'a ne to ya halatta ka ce ka bata cinikin sai ka biya ka yi gaba kaga duk wannan shari'a na nuna maka fa dan bid'a bai da wata kima fa da za a ce amma za ka yi suna ta faɗa ai tsoho ne yana da horora to dama wa ya ce baka horora dan bid'a da kima a ita horora tana da kima ne ga musulmi wanda yake akan sunna to wannan hurhura ake mutuntawa amma wanda ya furfura akan fasadi an gane da fasikanci da ayyuka na bid'o'i ya yi shekaru yana yada shirka to da hurhurarsa da gashin rago duk ɗaya ne za su da bambanci gara ma gashin rago ana iya ɗibarsa a ji a yi amfani da shi da ba ta ran gane furfurarsa ba ta da amfani ko da ma bid'arsa ba ta kai ta fitar da shi musulunci ba musamman in ya zamo da'iya zuwa ga bid'a yana kira zuwa ga zuwa a bid'arsa duka ko malamai a fiqihu ma ba su su yi sassauci akan wannan janibi ba hmm? bale har ka je kana mitin da dan bid'a waya za a yi a ga an kawo maslaha a ƙasa wanda yake akai abin da yake akai na bid'a ya fi abin da kuke son ku haɗu ku kawar sau da gara yanki da nafas da su su yanki da nafas ƙololuwa su raba ka da duniya shi kuma ɗan bid'a yana ƙoƙari ya raba ka da samun aljanna to da rayuwar duniya da rayuwar aljanna wanne ne yafi to gara yanki da nafas da su to shi sa malaman fiqh ke cewa a fasiqun bi salihin suka ce jaza idan salihin bawa ya samu fasiki yana neman mace to ya halatta ya bata auren ko da an yi rukuni sai ya aure ta domin ya kubutar da ita daga hannun mugu dan ta'adda an gane ya halatta amma salihun bi salihun bai halatta ba kai salihi shi ma salihi ya nemi yarinya an ce an bashi da bai halatta ka shigo ba ko ciniki da dab da karewa bai halatta ka shigo ba haka fasikun bai fasikin shi ma la ya juzu kai fasiki shi fasiki to mi an kai duk cutar guda ce kai dan bid'a shi dan bid'a ta duk mutanen banza ne ku to kaga ba za ka shigo ka ce don ka kori wancan ba Allahumma sai dai in ya zama bid'a ka tahi dama dama bisa ga tashi yau kai kila bid'a ka bata kai ta fitar da kai shirka ba shi kuma wancan ana ganin bid'a shi ta kai a ce ma an ne ne kafiri ne haka fasikun da salihin shi ma suka ce layi juzu kashi hudu ne dama shi wannan ya mafi tsananin haramci fasiki ya zo ya ce zai ture salihi kila da an gabaya da kuɗi ko kaza da sauransu to wannan shi ya yi zama ma mai tsanani saboda an rabu daga mutumin kirki kuma an fada wajen tunan banza to shi ne mala ya ce faye jibu hijiranu in ya bayyana mutum fasiki ne awwalan abu na farko aka ce ka yi mai wa'azi kamin ƙauracewa yawwa kana tare da mutum malam ka she muna abin kana tare da mutum yana fasikanci yana shan giya ko yana shan taba ko yana shan wiwi an gane ko yana zina ko yana sata ko yana ƙarya duk dai abubuwa na alkaba'ir tsakiya za ka mai an gane? yawwa yana ta abubuwa marasa kyau to sai ka yi masa wa'azi ka kira shi wane ko kaza da kake yi fa musulunci ya hana ba ka yi mai wa'azi ko ka sa wanda kake ganin in ya mai zai karba idan ya kijin wa'azi to mataki na biyu shine ka kaurace masa shine aka faɗa fa yajibu hijranuhu shi kauracewa shine mataki na ƙarshe ga wanda yake shi ba hukuma ba an gane yawwa amma abu na farko an nasiha da nusar da shi da yi masa abin nan bai gyara ba shi kenan ko yana bid'a a gan shi yana zuwa wurin maulidi ko yana rika carbi yana wazifa sai ka kira shi ka ce wannan abin bid'a ne annabi bai ba sai ka lurar da shi ya ce ha kaza kaza kaza kisa to wajibi ne sai ka kaurace masa an gane kaga babu babu zancen a a ce wai za a yi abuta da shi ba a abuta da fasi haramun ne waye jibu alaihi hibzu jami'i jawarihi yana wajaba gare shi ya tsare dukkanin gaban jikinsa mastata'a gwargwadon yadda ya samu iko wa an yuhibba lillahi kuma wajibi ne ga musulmi ya yi soyayya domin Allah ma'ana ga masu imani in ka ji ana magana soyayya domin Allah to ana magana ne ga masu imani an gane ko? eh wayo bugidu kuma ya yi ƙiyayya domin Allah eh lahu domin Allah kenan saboda haka da soyayya da ƙiyayya duka ana yin su ne saboda Allah karka so mutum wai kawai don zatinsu kawai ai ka yana ba ni shawa kaza kaza kaza kaza a ka so shi saboda wani abu da yake rike da shi na addini an gane ko na riko da sunna ko wani abu da Allah ya bashi na ilimin shari'a to irin wannan soyayya ita ake ba da lada amma kai mutum na birge ka eh to wannan soyayya ba soyayya ce ta Allah ba haka karkake mutum kawai dan a tambaye ka biyarsa ba ka son wani kace ni dai haka kawai bai min ba to wannan haka kiyayya ce ta shedan a aka ki shi saboda wani abu da ya kyamata na addini kila ka gan shi yana wasa da sallah ko yana aikata wani abu da Allah ya haramta eh ai ce masa wa'azi ya ke daina to wannan ko ɗan uwanka ne za ka ƙi shi gwargwadon wannan abin da yake aikatawa na me na sabo da Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai ce mi walau kanu aba'ahum aw abina'ahum aw mi aw ashiratahum aw ikhwanahum aw ashiratahum to kaga sai Allah ya ambaci bangarori guda hudu iyaye ya'ya yan uwa sai a shira dangi an gane aka ce da kai in sun ƙi Allah ko sun ƙi abin da Allah ke so to kai ba wajibi ne ka ƙi su a nan ba wai don ba su da muhimmanci a reka ba saboda fifita Allah da manzan Allah a kansu saboda Allah da manzan Allah suna saman kowa suna saman iyaye suna saman 'ya'ya eh suna saman 'yan uwa yauwa eh gwargwadon laifinsa gwargwadon ƙeyarsa in laifinsa na gaba ɗaya ne na kafirci ne to za a ƙi shi hakikanin ƙiyayya in kuma a kawai dai yana ɗan abubuwa ne yana wasa da addini yana aikata wasu abubuwa wanda musulunci bai da su ba to shi ma sai a ɗan ƙi shi gwargwadon wannan abin da yake aikatawa wannan shi ake kira da alwala wal bara'u shi ne wasu suke kokarin su rosa su ce ma babu shi ma cikin tafiyar sunna sai a ce da dan bid'a da dan tijjaniya da dan qadiriyya da dan shi'a ma wanda bai kafirta sahabbai ai da abu guda ne a zo a haɗu ai a taimaka ma ƙasa ai ƙasa talauci yayi yawa ana cikin yunwa duka wannan jahilci ne da son zuciya an gane saboda haka duk sanda ka ga ahalus sunna ya haɗu da ɗan bid'a to ɗayan biyu ne ko dai shi ɗan bid'an ya baro bid'a sai ya dawo sunna ko kai ahalus sunna ka bar sunna ka koma kuma yana da wahala ɗan bid'a ya bar bid'a sai ya dawo ya bi ka shi yasa ba maja ba haɗin kai ba komai da wanda ya kauce ma Allah wannan shi ne addinin annabawa kakab shine addinin sahabbai shine addinin magabata yan son duniya ne da suka zo ga jahilci sai suke kokarin bata abubuwa to da haka kiyayya da soyayya akwai su a cikin addini an gane ko akwai su a cikin addini to sai ce wai radalahu yayi yarda domin Allah wa ya ba lahu ya yi fushi domin Allah wannan shi ne mizani na shara shi kawai ma'auninsa addini inda addini ya ce a so kaza zai so wannan abu in addini ya ce a ƙi kaza zai ƙi wannan abu ko da a ɗabi'a ya kamata ya so abu in zai yarda zai yarda ne saboda Allah saboda an ja masa aya saboda an ja masa hadisi ba wai ya ci waya ba in zai yi fushi ne kuma zai yi ne saboda Allah ba masu mugun gaba da ai mu kowa ya san da mu game da zuciya kaza da kaza da kaza wa ya'mura bil ma'rufi kuma yayi umarni da abin abin da yake mai kyau a shari'a wa'azi kenan wa yanha 'anil munkar wannan ka'ida ce ta musulmi duk sanda ya ga abu mara kyau to ya tashi tsaye yayi nasiha kan wannan abun kaza mai kyau ne kaza ba da kyau a nisance shi wanda ya yi karanci yanzu sai ga wasu tsoro suke ji ba sa iya gaya wa mutane gaskiya ko watakila suna ganin in sun yi ai ba za a karba ba to ai ita da awa ko wa'azi ko da ba a karba za ka yi saboda yanke hanzari ga mai laifin saboda in ya je lahira kar ya ce shi bai ga wani mai gargadi ba shi ba a taɓa yi masa wa'azi ba kaga an riga an masa yanzu ya karɓa ko kai ya karɓa ba aikin ka bane to shine wa ya amura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari haka wa yahrumu 'alayhi al-kadhib yana zama haramun yana haramta har abada ga mukallafi musulmi yayi ƙarya walgibatu da giba wannan mimatu da annamimanci wannan manya-manyan zunubai ne suna cikin zunubai mafi girma ƙarya da me da giba shi yasa ma yana daga cikin alamomin munafunci aka kawo ƙarya in mutum zai yi magana ko ya alkawali ya saba wato duk sanda shi ɗabi'arsa zai yi magana sai kaga ya furta ƙarya to wannan alama ce ta cewa wannan mutum munafuki ne kamar yadda ya zo a hadisi fi sayi muslim fi sayi bukhari wa muslim haka ita ma giba giba kamar yadda ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zikiruka akhaka bima ya karau ka ambaci ɗan uwanka da abin da yake ki wanda kuma yake aikatawa yake tattare da shi ba wai ka ƙirƙiro wani abu sai ka jingina masa ba shi wannan albuhutanu ake kiran shi amma an gane amma algibatu shine mutum na yan abu a ɓoye sai ka koma gefe ai kana ba mutane labari ai wane kaza da kaza yake ai na samu labari kaza da kaza to wannan giba ce ko da yana aikata wannan abu an gane allahumma malamai suka ce sai dai in kayi ne saboda wata maslaha kila wani ne ka faɗa ma domin ya je ya yi masa wa'azi ya ja masa kunne kai kana ganin ba za ka iya tunkararsa ba to na ya halatta sai ka kira wani ka ce to wane da kana da kusanci da wani yana kaza yana kaza giba ce amma musulunci ya halatta ma saboda zai ji labari kaga ba zai ji daɗi ba ko zai ji amma wanda shi ƙarar yake shaidancinsa to shi babu giba a kansa shi bai da giba wanda shi yana ta'addancinsa a fili kowa ya san yana yi to wannan dan ka zo kana gaya mutane ba giba ba ne malamai suka ce ko wanda yake dan bida shi ma dan bida babu giba a kansa an gani ko da abo yake bid'at to dan kaje kana haɗa mutane to wannan ba laifi ba ne inda ya tabbata yana yi kar ka faɗa a babin zato ko shakka ko kana tsammani a gane abu ne wanda kake da tabbas a kansa to malamai sun ce dan bid'a babu giba a kansa amma shi mai ayyukan sabon Allah to fi amrihi tafsilu tsakanin yana boyewa ko yana bayyanawa a fili to wannan kenan namima kuma shine yawo da maganganu eh ka zo ka ce ai wane ya ce maka ba sai ka koma shi ma ka ce ai wancan ya ce maka ba an gane? eh to annamimi kenan wanda su suke lalata zamantakewa sai kaga sun shigar da fitina da fada tsakanin masoya saboda ba su da aiki sai a ɗauko ma wannan kaza wannan kaza shi yasa da mutum ya ɗauko ma labari ce ai a aiwa ne kaza ya ce ma kaza kaza shi ce to to da ya ce min kaza kai mi kai wani mataki ka ɗauka to kaga da kai da kai an ka zage ne ke ko ba haka bane da mutum ya zo ya ce ai malam aminu ai malam habibu ai ya ce ma sai ka ce to da ya faɗa wani mataki ka ɗauka eh ko ba haka bane ai kaga ya kamata ya ɗau mataki mataki na farko ko ya mai nasiha ce to wannan abun bai kamata kana zagin wani ba mataki na biyu ko ya hana shi eh ko na uku in bai da zai yi ko ba haka ba to ka gani to amma tun da gai baka sani ba to me hikima kuma ya ɗauko ya gaya maka kaga da shi an kai kenan shi yasa suke cewa mannan malaka nan ma'alaika duk wanda ya kawo ma labarin wani to kai ma zai ɗona ka ya kai ma wani to shi yasa irin wayannan taka musu birki yake saboda mabarnata ne cikin al'umma ba a kyale su to amma yanzu mutane sun lalace irin wayannan har kuɗaɗe ake ba su don waiwai a ƙarfafa su in sun ji an zage ka su zo su faɗa ko abu goma waya sai su ƙara ba wata fitina kai kana cikin wani yanayi kuma an zo tun daga ɗabi'a ɗan adam bai son a zo a ce masa aiwa ne ya ce kaza kaza da abubuwa marasa kyau a gani to duk masu kayan wayannan abubuwa ba ha masoya bane makiya ne shi makiyinka ya an taba ka to kokari yake ko ya hana ko ya yi nasiha ko ya baro da kuma ba zai zo ya gaya ma ba Allah ya sawaka mutane tarbiyya ta lalace to Bala ya ce war riya'u haka riya haramun ce shi ne yin abu domin mutane su gani wannan shi ake kira riya ka yi wani abu na addini don mutane su gani ko? to wal kibru haka girman kai haramun ne ga mukallafi girman kai haramun ne ga mukallafi ta abinda ake nufi da girman kai suka ce batsarul haq wa gamtun nas kamar yadda ya zo a hadisi wato shine a gaya ma gaskiya ka ƙi karɓa ya san gaskiya ta an gaya mai amma ba zai karɓa ba da kuma rena mutane ya ji cewa ya fi kowa kowa ba komai ba ne shi shi ɗaya komai shi ba wanda ya kai ya mai magana ba wanda ya kai ya gaya mai gaskiya da sauransu to wannan shi ake kira girman an gane? akwai wani abu da ya kama da girman kai shi wannan ba girman kai ba ne ana kira ne da izzatun nafs shi ne mutum kada ya bari a rena shi to wannan shi ba girman kai ba ne sanin kai ne an gane ba ya ka buɗe ƙofa ko wani abin nan eh shi kenan kai ko gara ma ya zo ya taka kai ya wuce su wannan ai lusaranci ne ai eh ka zama lusari in ji kanawa eh to wannan ba a kira ne girman kai an gane? wal'ujubu shi kuma da jiji da kai an gane nuna takama da sauransu nuna takama da sauransu shi shi jiji da kai galiban a zuciya yake wato mutum shi ne zai dinga jin a rai ne ba fa kamarsa to har abin ya dinga naso yana bayyana a gaban jikinsa an gane al'ujubu kenan wato yana ganin halittar sama ta daban ce komi na sama na daban ne ya saba mana sauran mutane to al'ujubu kenan jiji da kai haka war riya'u da riya shi ne abinda muka faɗa ɗazu cewa ka yi abu na addini don madafar kawai mutane su gani ba don Allah ba wannan shi ake kira riya Allahumma sai in akwai wata maslaha kila kayi ne don babin koyarwa ka koyar da wasu su ga yadda ake su masu koya to wannan bai cikin riya kana rayuwa da mutane maruwata to sai ka dinga yin sadaka a fili don su gani eh wannan ya bai da bai da wani abu bai da komai addini ne wannan wasu ma'atu da kuma jiyarwa ka yi wani abu sai ka bayyana shi ta fuskar abin nan ta fuskar mutane za su ji kila karatun alkur'ani ne ko wani abu da a ce ai yana da murya mai daɗi ai yana da makhariju ai yana da sifatu yana da tadbiki yana da kaza da kaza da sauransu an gane shi shi haka a manufarsa amma don kayi wasu sun faɗa wannan baya cutar da kai in dai kai ba shi'ar cikin ranka ba mutane ne ke faɗa ka iya to in dai ka iya na ai ba ƙarya suka faɗa ba abinda ba a so kai ka yi don a faɗi hakan wannan shine ba a so an gane ko shi yasa ya zo a hadisi fi sayi muslim da bisalani sallama ya ce man samma'a samma'a allahu bihi wa man yura'i yura'i allahu bihi wanda ya yi abu don wasu su ji to allah zai ji yadda su wannan abu ko a nan duniya ko a lahira sai ya zan wannan shine sakamakonsa baya da wani abu na lada wanda yi kuma don mutane su gani to Allah zai sa su ga abin ko nan duniya ko a lahira in a nan duniya ne to Allah zai bayyana abin sai su ji kuma su gani shikenan baka da abin ko a lahira Allah ya tara mutane ce to lokaci kaza da ya karanta kaza ya kaza ya kaza dama ya yi ne don ku ji to ku ji sai a jiyar da su duka alimamin nawawi cikin alminhaju ya yi wannan ishara eh amma in ba shi an manufarka ba su ke zuwa suna faɗa a karan kansu to wannan babu komai a kansa babu komai a kansa eh haka wal hasadu to yana ma cikin al'isma suka ce a ka yi abu kowa bai san kaya ba kuma ka zo kana gaya ma mutane ai misali kila ai daren jiya ai sura kaza da kaza ne karanta a wuturi ko a kiyamun laili wannan duk suma ne eh ko kuma ai kullun juzu'i kaza nake karantawa ko hizifi kaza duk wannan sum'a ne fa haramun ne ba kaga ya je ya yi ba wanda ya san yayi kuma ya zo yana jiyar da wasu to duk wannan yana cikin babin as-sum'a ba daidai ba ne musamman alarmomi sun fi kowa wannan matsalar ko kuma masu ibada sai ka ya zo yana faɗan ai kaza yake kaza yake to ya tambaye ka wal hasadu haka da hasada ita ma haramun ce gare shi hasada ko yawwa ta hasada shine malamai suka ce wato Allah shi wa wani wata ni'ima sai ka yi gurin gushewar ni'imar ko da ba za ta dawo gare ka ba ma'ana dai jin bakin ciki akan wata ni'ima da Allah ya wa wani sai ka dinga jin wani zafi a zuciyarka musamman in ka gan shi ko ka dinga ganin asar na wannan ni'ima din sai ka dinga jin damuwa da taku akwai waɗanda ciwo ne mugun ciwo daga cikin rashin lafiyan zukata masu muni shirka ɗaya a gabansa shi wannan hasalan rashin lafiya ne mai wahalan magani zai yi wahala mutum ya kamu da ciwon hasada ya warke ba ita ce ajalinsa ba zai yi wahala kwarai ita da ita ake mutuwa ba ba kasafai ake warkewa ba nan idan har zai sa mutum yana jin irin wannan abu eh da ya aktin abin da ya abu da ya kaman wani aiki mm, wanda ya samu tushe daga wannan abun da yake yi mm, ma'ana eh ya yana ran shi amma bai wani aiki bai bayyana ba yawa bai wani aiki wanda kamar na illata wancan ba wanda da gangan ko da a ce abu ne dan karami wanda ita ce sanadiyar da gare ta ne ja wannan aiki har yanzu hassadar da ya ce har yanzu tana nan hassada dan na ji suna da wannan bayani hassadar da ya ce kawai in dai ka ji bakin cikin a ranka ko baka yi magana ba ko baka bayyana ba ya zama hassada in kuma har ka yi magana to yanzu laifin ya ya karu in har tabbaye zuwa ka cutar da shi to kaga lai- laifi bisa eh, amma mujarradin hasada shine ka ji bakin ciki da damuwa saboda wata ni'ima da Allah ya bawa ko baka yi magana ba ko baka bayyana ba ya zama hasada yanzu wannan abin da kake faɗa samara ne na hasadat ba ita ce hasada ba ka fahimci samara ko asar ne na ita hasadat yanzu abin da ke cikin zuciyan shine yana so saboda in ta yi in ta yi ƙarfi dama ba za ta ɓoyo ba eh dole dama ita hasada dama in ka ga mutum ya ɓoye ta to ba ta yi ƙarfi ba ne a wannan lokaci in ya haɗa da istighfari da su isti'aza da sauransu to an nemi fatan Allah zai kawar da abin daga zuciyarsa amma in ta kai ga mata bayyana to kaga haraka ta lalace Eh, tunda za ta bayi zuwa kisa za ta bayi zuwa ga abubuwa daban-daban Mm, yana nan Eh, amma malamai suka ce a idan abin na alkhairi ne an gane? so kake Allah ya baka irin shi a bar mai nashi shi irin irin wannan kake so an gane na'am Allah ya baka kai ma dan ka aiwatar da wani abu na alkhairi wannan ba komai ba wannan shi ake kira da algibta shi kuma ba alhasadu ba ne ana samun irin wannan wala Allah ilimi ne yana koyarwa yana karantarwa yana aiki da karatun kai ba ka da karatu kamar sa an gane sai kake son Allah ya baka irin wannan ilimin ko wanda ya fi shi to wannan shi ba ya da komai ko kuma dukiya Allah ya bashi yana sadaka yana ciyar da marayu yana taimaka ma addini sai kake son kai ma Allah ya baka irin wannan kar a taba tashi a bar mai kayansa kai dai Allah ya baka irin nasa ko wanda ya fi nashi to wannan ba komai ana kiransa da algibba shi musulunci ya yarda da wannan ka fahimta yawwa amma ka yi gurin a ƙwace nasa ko a baka ko a ba wani ko kuma a'a kai dai ba ka son ka gan shi da wannan ni'imat ko da kai ba za ka samu ba shi ɗin inda zai dawo ba wannan ni'imat to ka samu lafiya to wannan shi ake kira hasara Kai, Allah ya sauwaka mugun ciwo ne Hmm? Eh, ko na hadisi duk da bai inganta ba cewa hasada tana canye kyawawan ayyuka Eh, innal hasada iyyakum wal hasada wa innal hasada ya'kulu al hasadat hasada tana canye to duk da hadisin bai tabbata ba amma dai abin haka yake ma'anar haka take Mm. Allah ya sawwaka wal bugudu haka haramun ne gare shi wato ga shi ainihin bugudu ƙiyayya an gane ko? walbugudu haka da ƙiyayya ya dinga ƙin mutane waɗanda ba su an ka ce ya ƙyamata ba Hmm? su ne masu imani aga musulunci ya ce aika so masu imani ko to amma sai ka dawo kuma kana ƙiyayya da su irin ƙiyayyan nan ta rashin dalili wadda ba ta da kan gado kawai kai karan kanka baka san dalilin da yasa kake ƙiyayya ba ba ta shari'a ba ce to wannan ƙiyayya haramun ce wadda ita samara ce na hassada dan dama duk wanda kake masa hassada to dole ka ki shi shi yasa mala ya hada su ne daya duk inda ka ga hassada to akwai kiyayya ce abin na farko da za ta fara haifan maka kin wannan mutumin da kake masa hassada shi yasa mala ya hada su shi ma wani ciwo ne na na zuciya wanda samuwar hasada shi ke bayo wannan eh amma in ba shi ba meye dalilin da za ka ƙi mumini eh a gani da Allah ya ce inna malmu'minu na ikhwa haka fa Allah ya ce to ya za a yi dan uwa ya ki dan uwansa kaga wani abu ya yi mi ya shigo haka kuma annabi ya ce mumini da mumini kamar gini ne bulo da bulo eh sashe na riƙe sashe to duk sanda ka ga ɗayan yana cutar da wani to kaga ƙiyayya ta shigo ƙiyayya ta shigo sannan kuma hasada ɗin samara ne ko kuma eh samara ne na ƙiyayya duk sanda aka samu hasada to zaka ga ƙiyayya ta biyo baya to shi samala ya haɗa su wuri ɗaya don tare suke da juna an gane ko? saboda ita ƙiyayya galiban tana samuwa ne saboda abin da kake gani na falala Allah yawa wani bai maka ba suna dai da alaka da hasada sosai to shi yasa sai mala ya kawo su wuri ɗaya eh ya ba shi dukiya ko ya ba shi lafiya ko ya ba shi mukami ko ya ba shi ilimi sarauta da makamantansu sai ka zo kana kinsa a zuciya wanda ƙin mumini haramun ne sai da dalili da wancan fasikanci ko bid'a in ya fada a kai amma al'asulun mumini ka so shi dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba ne ka san shi ko baka san shi ba to wannan kenan ai shi yasa wasu in suka zo sai su kawo ma'anar ita hasada din da kalmat sai su ce wai da yi wa musulmi mugunta to kaga wannan ai asar ne na ita hasadan da ƙiyayyar in suka yi yawa to abin da zai baiwa baya shine yi wa musulmi mugunta amma hassada daban mugunta daban hassada daban albugudu abin nan mugunta daban albugudu daban ba abu ɗaya ba ne amma dai suna haifar da mugunta mugunta shine ka cutar da kawa wani kulli kawa wani keta ka gane yawa to wani yana daga cikin tafsiri bil lazimi ko tafsiri da bi asar shai in kaza ya faru to me zai biyo baya na fatar an gane na'am a ba ta yi ba sai dai in ka zo wajen bayani ka ce to kaza yana haifar da kaza kaza yana haifar da kaza saboda a larabci ba ta ɗauka ya saba ba ƙa'idar larabci ya saba ma ƙa'idar larabci haka suke faɗa amma dai ba daidai ba ne kuma haka suke fassara muku kenan na? eh to ba daidai ba ne akwai malamai na zaure da nisan su ma wasu haka suke abin amma dai natijar ƙiyayya ita ce suke kawowa to amma ba ƙiyayya ba ce saboda ita mugunta kaga wani nau'i ne sai an ɗanyi wani abu da gaba ko da harshe ko da hannu ko da wata gaba shi kuma albugudu cikin zuciya yake can yake a ɓoye kuma shi ake nufi ana kawai ƙiyayya shi kenan ko ƙin wanda shari'a ba ta yadda ka ƙi shi ba da shi ake nufi wa ru'yatul fadli da yawa da yake kusan fassara na littattafai galiban a wasu sun mai da abin su lizimta ma kansu kawai iya abin da malami ya gaya mutu su ma sai su je su faɗi kamar haka ba sa komawa su yi ta haƙiƙi shi abu kaza da na jiya wajen malami na kaza ne haka yake ko ba haka yake ko akwai kuskure a da an ce wannan malami ne shi ke duk abin da ya fito daga bakinsa sai sun kwasa ba su da rariya ba su da rariya to su kuma mafi yawa irin malaman zaure waɗanda ke irin wannan fassara za ka ga takalidi ne kawai suke yi ba su tsaya sun kalli cewa to ai lafazin kaza ba ne kamar wancan ne da mun yi magana akan wa imanin talaki a gane kaza ake nufi amma ba sa tsaya su kalli wannan abu to duk fassarar da za ka yi dole ka tsaya ka kalli abin ta janibin luga da kuma ma'anar da shi malamin ya kawo su yakin abu ba a hita waɗannan ɓangarorin guda biyu in kai fassarar ta saba ba ƙa'idar luga na lafazin da ka fassara to fassarar ka ba karɓaɓɓiya ba ce na ba an gane eh yawwa kamar yadda mun kai bayani a can wa imanin talaki ko yawan rantsuwa menene suke cewa to ka gani to kaga fassara ka ba karɓaɓɓiya ba ce haka in ka yi fassara ta saba ma siyaƙi na malamin to shi ma ba karɓaɓɓiya ba ce dole fassara ka tana mutaba'a tana biyayya akan ƙa'idar lugat da kuma siyaƙin shi malamin abin da yake kawowa wannan shi ne to sai an kula da irin wayannan abubuwa wa ruqyatul fadli da nuna fifiko to ne kamata mu tashi saboda lokaci eh ana samun ire-iren waɗannan abubuwa saboda galibi kowa yana fassarawa ne kamar yadda ya ji malaminsa ya faɗa eh baya komawa ga asali kuma bibiye abubuwan menene gaskiyan magana kuma menene ba haka ba mutane ba sa komawa da wannan Allah ya samu dace akwai tambaya babu tambaya kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh